أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر قدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زال الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتون وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقدام فريد الدهري على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفاري وملاجي وعديدي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين واللطف والتوفيق لجاه رسول الله يا أئمة الشيخ إذري لنا بهذا المحضر والتعد فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العزيز اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله muna cikin zamanin 168 a cikin jawahirul ma'ani wanda muna karanta risaloli na Shehu Tijjani wanda yake wa fuqara'u asrihi ila yawmil qiyamah har yanzu min asrihi domin shine ya khatimul wulayati daga can har yanzu muna cikin abin da ake nufi baya kaɗan in muka yi waiwaye shaudan ya ce Allah yana sauka an yi bala'i shi mutum muhallul imtihan ne ba ya yiwuwa mutum ya kubuta gaban imtihani ba zai yiwu ba saboda haka al'insanu muhallul imtihanu saboda haka al'imtihanu kuwa kuwa bala'u al-bala'u هي الدار الدار الدنيا هي الدار الدنيا هي الدار الفتنة هي دار الوباء هي دار دار الوباء دار البلية وما سوى ذلك وامتحان كو saboda haka muƙabala ne suke wa juna ga mutum ga masifofi ya za ka yi ka fita ya ce to a zamaninsa bala'o'in sun sauko duniya kalgazirin minal mai kamar indararo saukar ruwan sama haka bala'i yake la tajidu ahadan manyan ja ba za ka samu wanda zai daga cikin wannan bala'in ba sai ya same shi sai ta sama ga azaim allati ta'khuzunaha wanda za ku samu ludufu cikin lamarin a fita lafiya yace as-salatu ala nabi wal istighfaru wala ilaha illallah wala ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya ce to a rike wannan ya ce aka rike wannan gwargwadon tafiyar ka gwargwadon yadda ya ka tsotsa bala'i gwargwadon tafiyar ka gwargwadon yadda ka tsotsa bala'i ya ce wannan su ne wannan na faɗa muku daga cikin aza'im kaɗan kulki sannan sai ya ce to idan kuma bala'in ya sarƙafe ka kamar talauci kamar waɗansu buƙatuwa musirun wanda ba sa iya warwaruwa ya ce fa alaika bi salati ala nabi eh ya ce shi ma karke salati ya ce hususan salatul fati karke ta ba da dubur kullu salatul fardi mi'a wa latifu al ya latifu ya latifu dubu ya ce to shi kuma zai kai ka gayatul murani in kana son yayi gudu ya ce kuma ka hada da sadaka ya ce huwa asra'ul ijaba ka tarfaci aini wannan ya ajiye ya ce to gashi nan to in kuma ana son mutum ya zamo ya samu zafru to zafru da za a yi ɗabi'a biyu ne sanan lisanu wa sanan kalbu ka kiyaye harshenka abubuwan da aka faɗa wanda shari'a ta zarga ba ta so ka kiyaye zuciyarka wanda ka cire hasada da kibru da ujubu da riya da sauran wannan ya ce to ka kiyaye su idan kai wa'annan to labuda zaka zafarta da abu guda biyu wa'in ma ta kuna muzaffiran bil wilayati wa'in ma ta kuna aksara amalika zikrillah yawan aikin kai zamo ambatan Allah ne to da a samu za a kai mutum mutum zai kai inda ake bukata to wannan kusan abin da baya ya dan kakkawo haka mulhisan wani ma kataba ila ba'dul fuqa'i wancan duk wasiƙun nan ya faɗa wannan kuma daga cikin fakihai ka san shi fakihi da a cikin tafiya cikin ma'arifa kaman kaman gardi ne mahaddacin ƙur'ani ku yi daidai da shi cikin wani abu musamman gardi yana ganin ƙur'anin nan a hannunsa yake to sai ka sai an yi da gaske eh yana ganin shi yake ɗauke da komai kuma yana jin shi a kansa ba kowa ne zai iya sarrafa shi ba za ga wani kawai ƙur'anin ya rike ba ruwan shi da maganar fiqihu in ya buga alolarsa dai da su shi ya san yadda su su gama da Allah can shi kuma faƙi shi abin da yake leke-leke yana leka gidan tasawufu ne yana ganin duk wanda bai bi irin abin da yake kai ba to ya je neman fitina ne kawai gagun da aka ce man yuridu lahu bi khairin yufaqihu fi din to shi abin da yake bukata ya ga komi bi dalailihi su kuma sufanci abubuwan da ke cikin sufanci mafiya yawa ba a rubuce bane ba a rubuce bane laysa fil kutub wa dafatiru ilmun innama al ilmu fi sudur rijal shi nurun ya qadfa Allah ya qadfa Allah fi qalbi man sha'a min ibadihi an-nura haske ne wanda Allah wanda ya so yake jefa a cikin zukatan mutane za ka zo da karatunka da fiki hancinka malamin sufi ya kalle ka ganka a yaranta kai kana neman gyara harshe shi yana neman gyara zuciya ne to ka ji ta inda ake samun abubuwa saboda haka in zaka ji wasiƙan ka yanzu wasiƙan da zai zai yi ne wa fuqaha'u to zaka ji ya sha bamban da abin da muka yi magana ba saboda ya san suwaye ai ya ishe mu lokacin shehu lahadi ya zo Najeriya da ya dubi shehu malam Yahuza sai ce saboda iliminsa na zahiri ya yi yawa sai dai a kai shi kaula a yi tarbiyya can. Eh ba zai yiwu ba, saboda an kai shi zai ta buga maka tauhidin a sha'ira ne da masu rabiya. Eh ku ta bugawa, kamar yadda kuke gani muke magana da Usman. Ta yi zahiri ilimin abin da research ɗinsa duk a takarda. to shi kuma sufanci in za ka karanta shi a nazari ne to da ai ba za ka fahimci komai ba eh za ka faɗi komai ka yarda da shi amma kuma ba za ka san shi ba shi sufanci aiki ne wanda ko bai iya rubuta sunan shi ba in ka cusa masa ɗabi'a ce ko bai iya rubuta sunan shi ba in dai da yi gargar ba in yana jin abin da ake yi sai ka ga ya koyar da al'umma da yawa saboda ɗabi'a ne aiki ne za a ga yana bayyana ba magana ba ne shi ba magana ba ne in an haɗa maka da magana da aikin to wannan kuma ka samu promotion ne sannan kuma ga ilimin zahirin ga wannan ka samu fustatul mustaqim kenan kana da janahaini zaka iya magana a ko ina baka shakka in an ce kaza sai ka ce to ai gashi na shari'a sai ka dawo da shi sai ka fito da shi a cikin shari'a saboda dikkatul fahimi ne dikkatul fahimi ne ga nassin amma mutane masu nususu sai suna duba abu ne da kamar yadda muka karanta shekaran jiya kenan shau janiyar dalata in malami ya zamo malami baya amsa abinsa sai da nassi kai kuma abin da aka yi ta ba shine asbabun nuzuli ba asbabun nuzuli ya fahimta kai ya fahimta ka ne shi har yanzu qur'anin bai shiga ba ai ba ina nufin kuma bai shi ma yawa ba zarfu ne da mazarufu shi ƙur'ani zarfu ne daga ɗaukansa zuwa ƙarshensa an gane min suratul fatiha ne ila min al-jinnati wan nasi zarfu ne mazarufu shine ahkamun da ke cikin shi an gama saukar da shi bai gama ba saboda haka duk wani abin da zai zo yanzu ga ra'ibu a ƙuranin za a nema kenan an gama saboda haka bangaren ta sau dole ya shiga cikin nan yadda abin yake gudana kenan wallahu alam min abadi fasin daga cikin masoyansa daga cikin fuqaha wa cikin fas wa nasu ba'da al-basmalati was-salatu was-salatu was-salamu ala rasulillahi nasin sa bayan yayi bismillah ya salati da aminci wa manzo Allah yace min afqaril adidi ka gani afqar min afqaril adidi daga a cikin mabukatan kananan tasgiri ne ko eh ila maulahu al-ganiyil hamidi ka gani kaga afqari yayi daidai da ganiyu mabukaci ga ganiyu al-abdu hamidu shine wa Ahmad bin Muhammad Tijani amalahu Allah bi fadlihi Allah yayi masa kuma ila muhibbina fillahi ta'ala zuwa ga masoyi muhibbina fillahi ta'ala fulanin bin fulani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga wannan fulanin bin fulanin wato yayi jam'u ne sai ya tattare shi kar ka je ka ce ban da kai a ciki kana ciki kai ma kana ciki ka fuka hau ya riga faɗa to wannan zumin ne na na fahimta e duk wanda ya ga wasiƙan a garin yana ciki to an kira sunan shi yawa maimakon ya ce da malam isa muhammadu ahmadu kaza ya ta ila fulanin ibn fulanin saboda haka in wasiƙa ta zo wajenka da kai yake an gane yawa ya ce amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amma badu fallazi sa'alta anhu abinda ka tambaya akai min tasarruf da da'irar shaziliya wannan bangaren asararu kenan tasarrufi shautu dani da dai gashi nan dai za ku fahimci dai abin yanda yake da'irorin da'ira da'ira da'ira ne kowace akwai irin yadda zai ta hasusi kamar yadda na gaya muku ga asma'ul idrisiya na annabi idris ne asma'ul idrisiya na annabi idris ne kowane ismi akwai wanda yake ta hasusi da shi kaga misali kaga amin sakakun hala'un yassun ai sayyidina umar bin al-khattabi ai sayyidina usman bin affan ne sunansa ne kaga tasarrufatin da ake da sunan shi ne da amin kaga arsadu maqasuhu alqabidu hatta danzagiyu israfilu ne kaga a halis mulhik maqsidu sai na ali bin abi talib ne shayzaratijun shayzaragejiyun shazara shay shazaga shazara shazara gashi sunayen da yaga to in ka bi da'iran gabaki ɗaya tasarrufin da suke yi a halaran ubangiji da shi ne za ka ɗauka sai zama kana da ismullahi azim ɗin da suka yi istimali da shi wanda suka yi wajen Allah a wayannan sahaban annabi Muhammadu ko in ce maratib wuzara'u rasulullahi da mala'ikun jibril da mika'il da israfil da azra'ilu da abubakar da umar da usman da ali wannan waziran manzo Allah kenan fil ardi was samai wajiran manzo Allah ne to kowanne yana da suna wanda ya yi hasun bihi dama kowane mutumin duniya yana da ismullah azim dinsa kowaye a duniya shi ake kira asma'ul aliya amma ka san ka san shi in baka san shi ba baka san shi ba amma kowa yana da shi kowane mutum ya tasu bi shay'in hasun bihi wannan nasa ne to in aka zo nan ana da'ira da'iratul shaziliya menene imamu shazili ya tattaro cikin addu'o'insa to ya ake tasarrufi da shi wa asma'iha wa khawasiha sunayen khawas in ka dauki kaza kai kaza kai kaza abu kaza zai kai ka in ka dauki kaza kai kaza kai kaza kaza abu kaza zai kai ka in ka dauki kaza kai kaza kai kaza abu kaza zai kai ka an gane to fal jawab an zalika shi da ne an tambaye shi akan haka ne sai ce to ga amsa ilam anna tamassuka bima fi kutub ahlul khawas kai riko da abin da ke cikin littafin ahlul khawas min da'irati shazili radiyallahu anhu na daga da'irati shazili Allah ya da shi wa asma'illahi da sunayen Allah wal hurufi da harafofi abin da ake ma magana nan bangaren jadawa jan waɗansu abubuwa da rauhanai da waɗansu ummalu wanda su zo su maka aiki والجداول كله دكان سو كسراد لكي أكن يحسب الظمآن ما حتى إذا جاءه لم يجش لم يجده ووجد الله لن يج... حتى إذا جاءه لن يجده شيئا وجد الله عنده haka ne go to kaman haka ne to kaga anan kai za ka ga cewa shaujan ya yi condemning ne ba condemning ne ba condemning ba condemning ne ga wanda bai san abin da ake nufi ba domin wanda yana neman burgewa wanda yake neman haskakawa wanda yake neman ya jawo mutane ya bautar da su ba ya karkatar da su ya sa su a hanyar Allah ba to zai yi shi ne don neman mulki ko zai yi shi ne don neman wani abu to wannan gaba ke da shau shi ba yi da irin wannan tunanin a cikin tafiya ya za a yi a jawo mutanen in suka jawo kuma a haɗa su da annabi a haɗa su da annabi su ci gaba wannan shine manufar shau jani ya ce to ai kasarabin bikiyatin kai ka ce kawalwainiya ne a guri ya hasibu zam'anu ma wanda bai kishin ruwa daga nesa ya gani zai zaton ruwa ne hatta idza ja'ahu sai ya zo gurin lam yajidhu ba zai ga komai ba lan yajidhu shay'an wa zai samu a gurin to ka hada shi da mai gurin ka hada shi da mai gurin wa jadallahu indahu to wannan na san yare nayi yare nayi abin da kowa zai gani a cikin nan zai gan shi ne a cikin eh lissafin karatu ne karatu ne gaskiya ne amma magana ne mun shiga na bangaren aufaku da duk lokacin da za ku yi tafiya musamman a cikin irin wannan zamani idan mutum ya yi alola zai shiga ɗaki in yi salatu manzalla zai dafa ƙasa sai ce ya ahali badarin siru ma'ana yarhamukumullah ya ahali badarin siru ma'ana yarhamukumullah sai ka tashi sai ka fita duk gunda za ka tafi mala'ikun da suka tafi yakin badar da kai da su tafi suna tare da kai amma in ka sauka a gari ka sake tsayawa ce ya ahali badarin in zuluma ana yarhamukumullah rauhani ne wannan karatun na rawa ku fahimci abin da ke magana ba saboda wannan dawa'irun ga abin da ake yi shi wayannan suna duk tafiyar kato mala'iku ne suke tare da kai amma komin an gama sai an shiga daki sai kai sallama da su ya ahli badarin siru ma'ana yarhamukumullah ka neme su kenan da su zo idan kuma ka fita in ka sauka sai ka ce ya ahli badarin inzilu ma ana yarhamukumullah duk arwahunsu suna tare da kai duk arwahunsu suna tare da ku shi sufanci ba abu ne na gani ido haka ba khayal khayaliya ne kuma haka abin yake saboda rauhaniyan rauhanai din haka suke to isti'mali a gonarsu wannan kamar na bude muku yanayin ci din yanayin aikin duk inda ka tafi wallahi wallahi tallahi kuna tare wallahi sannan idan ka zo ka shiga mota kai bismillahir rahmanir rahim ka shiga ka karanta ayatul kursi laqad ja'akum bakwai ayatul kursi bakwai kai inna anzalnahu daya inna anzalnahu daya inna anzalnahu daya inna anzalnahu daya inna anzalnahu daya inna anzalnahu daya ba kowane makaduratu ne zai iya tsare ka hanya ba kowane abu bane Allah in kaga kuma wani abu ya faru a motar ka to gaban ka bai da kyau idan an gama ya tashi to abin ya tashi in har sai ka shiga don Allah da kuwa wani abu zai yi dalilin da ba za ka isa gurin ba wayannan su ne asalin malamanmu irin wa'annan abubuwan suke da su shi yasa suka gagari duniya kuma tsoron Allah ne ba yadda za ka yi wannan ko a jirgin sama ne in ka yi abin da na faɗan nan wallahi tallahi malam sai ka sauko albarkan sai na rasulullah wallahi haka abubuwan suke to eh a in kana sauka kawai in ka karanta shi kenan an gama ai ba shi kenan ai ai ka ebo runduna ne ku yi tafiya saboda sa maka ido ne a cikin haka abubuwan suke to idan aka zo kaman dawa'irun nan kowane da'ira da ka gani da'iratul shadili ne da'iratul daural a'ala ne wane ne wane ne duk wa'annan kowane akwai ijtihadin da yi ne ya sami abin da ya samu ad-darabul izzati ya ajiye abu saboda haka ya ajiye wa almajiransa ya ajiye wa duniya eh to in ka zo kai kuma za ka yi tasarrufi da shi wannan shehu murge ne ya lakana mu wannan sirrin sirrin shehu ibrahim zan dan shehu murge da ya sallama sai koma ɗakin su miji sai na shiga sai na ganshi da ce yana yi sai na ce ya hali badarin siru ma ana yar hamkulla sai waya bai yi tsammanin na sani sai ya ce na ce babanka ne lakana na ce babanka ne lakana mu sai wannan sirrin shi Ibrahim ne na tafiya na lakana wa duk wanda yake so saboda manzo Allah ma fi jami'a illa ta'ab duk wannan abun babu abin da ke cikin ta sai wahala wa tamau da kwadai allazi la yujadu fihi qalilun min alfa'idat wanda ba a samun fa'idodi da yawa a ciki ka dauki da'ira ka duba zaka ga yana jan kai kai ka wannan guri kai ka wannan guri ɗariƙar tijaniya yadda ta sha bamban da sauran ɗariƙu ita ba mulki a cikinta ba ta neman mulki ba ta neman wani abu zunzurutun tafiya ne kawai don hadarar manzo Allah amma saura akwai mulki akwai mulki ba yana amma shi dai tsarinsa yadda Allah ya yi shi da yadda aka sa shi wannan abin da na faɗa ne to wannan shi ne shi yasa ya ce babu komai illar ta'abu wa tsama'u ai shau da bai yadda yi amfani da rauhanai ba saboda za su hana ka sakewa a hanyar Allah rauhani ma yana faɗa to in yi wannan magana sai ka to ai ta ga kafir suna yi a da yawa akwai abubuwan da in ka yi sai ka gamu da bala'i a ciki in ka sarrafa sai ka gamu da bala'i sai a ce to an yaddan maka ka yi kaza yanzu misali idan ka zo ka yi sallah ka yi sallah ne don ajiya maka bukata kana da ai muna yi to abin da ya kamata ka yi sallan don ajiya maka bukata a sufanci illa ne amma ka ga muna salatul qada ila hajati wannan suna magana ne da wa'inda suka tsarkaka yadda su tafi in kaga sun yi magana ba da kai suke ba suna magana ne magana ce za ta fito amma tun da kai musulmi ne kana gidan musulunci amma ba da kai suke magana ba suna magana ne da wanda ya kai a yi maganar da shi idan kai sallah dan Allah ya biya maka bukata kana neman ya maka abu kenan ya biya ma bukata to abin da ake so ka yi wanda ba za ka samu illa bai ka ce to ubangiji na san min fadalika kana yin kaza kana yin kaza to Allah na yi wannan ibada dan fada ibada na yi dan kai ne amma fadalanka da kai kaza kai kaza ka ajiye to ina neman fadalanka wancan ya zauna lafiya wannan ya zauna lafiya amma zallan ibadan ya tafi dan kana neman ajiya ka ne to baka zama bawan Allah na hakika ba amma ka yi ibadan gashi nan an zo don ka bai lahaja ne ka ce amma to ubangiji ga wani abu na so wanda ka yi daga cikin fadalanka to ubangiji kuma fadalanka ba abin da kake ba abin da kake shi wanda kaga dama ka bashi to ubangiji ina kaunan fadalanka ka yi min dan manzon Allah misali bai daidai da wancan ba ba ka daure to wannan sufanci akan suke tafiya sai an tafi an tafi sai ga su sun kauce ga abin da su suke nufi duk wani abu sai zamo naka kawai lillahi ne amma babu laifi ka roƙe shi ya maka wani abu amma ba dan wannan aikin ba a dan falalansa ba dan wannan aikin ba to kai kuwa kai ko za ka yi in ka gama in kai kaza Allah zai maka kaza in kai kaza Allah zai maka kaza kai kuma kai kana jiran ya yi maka in bai maka ba kuma ranka ya baci ka yi bai biya ba kaga maimakon a samu abin da ake nufi an shiga tarka-tarka to sufanci yana da wannan Allah ya ce muke wala jarawa min al'aidi illa anna litilkal asrar wayannan sirrorin tana da tasarifun akwai akwai yadda ake jujjuya su aliyatun madaukaka wa alil azimata akwai ayyuka masu girma lakin na hasira ita mashrudatun bil wuqufi ala amrayni an shartanta a tsaya akan abu guda biyu la yanalu ahadan biduniha shay'an kar mutum la yanalu ahadan biduniha shay'an kar wani mutum ya nemi wani abu da ita al'amru al-awwali huwa al-fatahu lil abdi fi kamal al-ma'rifati al-iyaniyya al-batina neman fatahi gabawa cikin cikan ma'arifa kuru-kuru da baɗin fasahiba ma'abucin wannan na farko la ya tawqafa ala wujudi sharti aw zalama aw aw zawalil mani'i ba zai gushe fasahib fasahiba ma'abucin wannan fatahin na bawa ka san aka ce kai kana neman a yi maka kaza ne kai kana neman shi abdu a wajen Allah ana so in zai shiga wajen Allah kawai ya bar Allah ya yi masa yadda ya yadda Allah ya so ka cika bawon Allah kenan amma fata shi hankali ne yana da wahala eh ka bar shi yadda yake so shi ne da ka ga yi shi Ibrahim yana cewa Allahumma ij'al fi ikhtiyari ikhtiyarika Allah abinda na zaba Allah ya sa kai ka fara zaba kafin zaba idan ayi daidai kar ka zo yana cewa zai yi kaza kai kuma kana cewa kar yayi to ka zama bawa kenan ko mai umarni wannan shine adabu du'a Allah mai ja'al fi ikhtiyari ikhtiyarika Allah duk abin da zan so to ya sa ka yarda da abin ne da ni tukunnan so shi eh kar ya zamo kai ka tsungulo shi shi kuma Allah yana nufin zai ba wani ne kai kuma kana nufin a dawo maka da shi to ka zama abdu kenan ko ka zama mai umarni to a adadin sufanci komawa bayan amma a adadin musulmi daidai ne ai da yawan lokaci kai zaka ce Allah zafi ya mana yawa Allah zafi ya mana yawa ubangiji ka ba mu sanyi Allah ka kawo ruwa Allah ka kawo kaza in ya kawo kuma ya zo ka ce masa ruwan yayi yawa a dauke kamar kai ne kake umarnin shi kawai to wannan addu'a maimakon lokacin da ka zo ka yi ka roƙe shi ka ɗaure kanka a wajensa Allah duk abin da na nema ya zamo kana nufin abin ne saboda kar in yi abin da ba shi kake ke nufi ba to wannan zaka ji kunya shine kai yabnu adama wa anta turidu wa ana uridu kana son ka yi kaza ni kuma ina son yi kaza fa in lam tajbir ala ma uridu in baka yi hakuri cikin abin da nake so ba ata baka san baka wahala fi ma turidu abin da kake so wala yakunu illa ma uridu na wanne kuma zai kasance in ka dubi wannan addu'an ai ka cire ka fita daga cikin wannan kuma ka zama mai an ce shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya Ibrahimu a anta qudubun kai qudubi ne yace haka za su ne tu balul majazibi ne ya kulun haka na ji wasu mahaukata suke faɗa sai aka ce masa a turidu an ta kuna kuduban kana son ka zama kudubin ne ya ce wa in kuntu uridu la uridu kama yuridu muridu huwa allazi uridu ko da na kasance ina so to ba na so amma muridi sadiki yadda yake so irin wannan nake so ma'ana kai yadda ka gani shine muridi sadiki kama yuridul muridu muridul muridu sadik ake nufi huwa allazi uridu shi kuma muridi sadiki lamarinsa a wajen ubangiji fawwala lamarinsa yake kawai al'abdu kalqalani ne to in baka fahimci sufanci ba ta yaya za ka yi kawarwar wannan gashi maganan ba dabo ba ne larabcin ba dabo ba ne za ka iya fassarantawa amma ka gane mai ake nufi to anan ake yin ta Allah ce muke mu wannan yake cewa fasahiba la tawqafu ala wujudi sharri ma'abucin wannan baya tsayawa akan samuwar sharri aw zawalul mani ko ya gusar da abin da azawalul mani gusar da abin da yake mani'i ne mata arada shay'an duk lokacin da yake son abu a waje da wubi tilkal asbab zai samar da shi da wannan sababan wannan maganan bayan kenan saboda ai asma'ul aliya ne wan tasariful aliyati ne wa af'alul azimati kana son kaza kawai kasance to bukatan ka dauki suna kaza ka hada shi da kaza zai yi dauki suna kaza ka hada shi da kaza zai yi to idan mutum ya dauka har a cikin tafiyar ai sufancin hawa hawa ne gwargwadon tsoron Allah ka ittaqullahu wa yu'allimukumullah ne to gwargwadon tsoron Allah ka zama da ba wannan tsoron Allah sai ya daidai da wannan bane yanzu kamar mu a irin level din mu ai tsoron Allah mu bai kai ko ina ba bai kai ko ina ba tun da an taba muna mai martani su manyan mu kuma ba haka bane dan kai sai ce Allahu akbar ai na sha ja muku mahaifin malam na annabi nawa idan wani abu ya faru in aka zo kamar abu ya ce na gane sau kana na aiki ba zan yi magana eh ya ce na gane duk wani abin da aka yi ya ce na gane ba zan yi magana ba ba kuma ya haɗe abin kenan waye yake tsokanin shi Allah ne ya tura masa yan bayani ya ga zai faɗi ko zai ci sai ya ce ya gane kuma ba zai yi abin ba ya sai tsaya akan abin ba zai yi abin nan ba to mu kuma irin mu sai mun yi tukunna daga baya mu bi ta da astaghfirullah haka ne kafin ka zo ka yi istiwa'i abin ya shiga jikinka ba dare ɗaya ba ne abin yake shiga jikin mutum amma bin sa da dukka shine zaka ga abin da ya burge ka zaka rike yanzu an zama bata maka rai ana bata maka rai ai abin da ya kamata yanayin yadda ran ya zo ya ɓaci in kai sauri ka gane ba yin wanda ya yi ba ne an turo shi ne kuma ubangiji ne ya sa shi ya yi bai isa ya maka abin da Allah bai ba inda gaske ne kai ka san komai sai Allah ya a hausance kowa ya zai ce ai ko ai ba wani abin da ba Allah ne ke ba haka arifi a baki tsaf amma wajen aiki a lokacin ne za a buga ana taba shi zai fara kwakwazo ban da rainin wayo an raina shi an yi kaza an yi kaza sai ya gama sai zauna daidai kuma ba arifi ba ne amma arifi ne ya ce to da wa kake wanda ya turo shi ya yi yadda abin yake kenan to ka shi ne ai al-sabaru inda sadamatul ula shine innama yuwaffas sabiruna ajrahum wani irin su sabaru ne kowane irin sabaru ne ake cikawa ko kuma akwai maratib akwai maratib shin wanda zai zo a san kabar bari kira kai za ka kyautan kuɗi ka ce alhamdulillah ashe ni ma na daga cikin bayin Allah har na kai a jarabce ni kaman ka har na kai a jarabce ni domin wanda ya zo ya tsinka mamari a cikin taro ta ce Allahu akbar kai kuma Allah ya turo wato an yi haka in ga ko zan ga girman idon mutane in ce an walakanta ni ashe na kai Allah ya mun zaɓin wannan zaɓin a samu wannan bala'i ai an gwada ka ne a ga me za ka yi za ka tuma ne ka jefa da babbar riga ka kai kafa ko a shar za ka yi ko ka ba da umarni ka ce a yi duka an cima mutunci an raina ka to anan ne fa ainihin sanin Allah yake la ta ta'allaman iza ra'aita izayatal halqi kenan liza hulikta ajaral aza anhu li alla tarkana ilayhi bal lil ilahi farkana wannan shine ma'ana to da Allah in aka aka tabaka tabi yanzu arafan arifan nawa ne dama iza tamma aqalul mar'i qalla kalamu a lokacin ne zaka dinga gane maqadurat da majaril akadari a lokacin a lokacin da maganganunka suka karanta a lokacin da zaka dinga gane waɗansu abubuwa kai ka gane su kuma kai idrakin su salatayya suna zuwa salatayya suna zuwa idan salatayya suna zuwa to zaka iya fahimtar abubuwa kaman wayannan to zaka ga abubuwa sai ga duk kusan wasan kwaikwayo ka sarabin biki ya cin asibu zamanu ma kaman wasan kwaikwayo ne haka zaka ga abubuwa to a nan ne za ka ga duk abubuwan da kake son ka gane sai ka gane wallazi ya ci bil asbab wallazi ya ci bi gairi asbab da su ne Allah ka ce mu ke wal amru sani na biyu annal tilkal asrar wannan sirorin suna da arwahan maganar da na faɗa maka ya ahli ya ahli badarin siru ma'ana ruhu ne arwahu ne arwahu ne banin yi muku wani misali kuna kallon wani fim wai da kin wanda ake amfani da zobe ai da ku ga wani yana tasarrufi yana taso da kaman kabarurruka ya taso da shi kawai yake gani in suka zo to haka haka abin yake yanda ka ga hakan nan haka abin yake suna da zurfin bincike ne sai su nuna shi a tv shi yasa shi ibrahim yake cewa in kana son ka gane Allah to ka duba silma ko da so ɗaya ne za ka ga hadirul ga'i ga abu kana ganin shi amma kuma baya nan amma kuma ga shi ka gani ai ma'arifa ne ma'arifa ne to duk ulumu ne in ana amfani da arwahu idan kana da ido idan wani ya kai ya kawo in ka gan shi yana tafiya wallahi tallahi wallahi billahi azim in an hada mutanen Najeriya na rantse da Allah ba ba su kai adadin wani mutum ɗaya wanda yake tafiya da arwahu ba ai anan ne ake ganewa wannan yana da ƙarfi a wajen Allah wannan kuma yayi bai kai wani ba anan ne kwalli ne a ido kwallin kuma aiki ne wani lokacin za a sa za a baka ne wani lokaci kuma kai da ka yi ziki hari duk wallazi zahadu fina lana hadiyana musubulana wa anna allaha lamal muttaqin wani lokacin kuma a'a za a buɗa ma ne ka gani dan ka zauna da mutane lafiya dan kar ka dinga raina don za ga wani kaman walakancacce ne in ka ganshi a gaiba in ka ganshi a gaiba to za ka za ka za ka raina wa abubuwa to haka ake nufi da duk wani lokacin ubangiji ya dan nuna wa mutane to shine sha zama lafiya amma mujarradin kana kallon abokinka abokinka ne wanda ka saba ai hijabi ya gama ai an gama dan ya taba ka ka dudura mara shar ba wani abu bane yasa to me zai maka haka zaka ce eh kai a tunaninka an kuka je za ku da ku ne bai wuce haka ba zaka ga masa wani abu to ba wannan da kowa bane zai iya yin penetration ɗinka ne gabaki daya da kai da zuriyarka gaba daya saboda ƙarfinsa ya kai haka wajen Allah. Ta ma kai baka sani ba. Allah ya kiyaye. Anna li tilkal asrar arwahan uluwiyatun ta gani ko? Suna da rauhanai alwiyatun zahiratun mutahharatun ko masu sarki. Qa'imatu min tasrif tilkal asrar suna nan ce ayi ma kaza. Ayi ma kaza. Ai yawancin abin da yake faruwa na warwarewa ne fa kuma malamai wasu ba za su so abin da nake yi ba amma kuma ƙa'idan abin ne tunda ilimin ya zo kai kuma Allah ya sanar da ni wani abu a ciki zan faɗa abin da ake so da wannan karatun a tada sababbin waliye ne wannan karatun abin da na fahimci abin da Allah ke nufi da shi wasu ne za su tashi dama shi da jami'i manzo Allah ya gaya masa akwai lokacin da za a zo da wannan littafin kuma za a tada kananan waje za su taso in mutum ya bi duk abubuwan da ke cikin nan na rantse da Allah sai ya zama wali wallahi tallahi zai zama saboda za ba dabo bane ba wani abu bane mai da hankali ne kai istiwa'i ka kiyaye sai ga irin rabon da aka tura maka kai kuma wanne aka baka kai kuma mutane da aka baka ka ja kai ya za haka ne haka abin yake tafiya Allah ka sanar da mu. Ƙa'imatu mitin sai da tilgal asrar suna nan suna zaune. Da'imatu tamadi kuma suna da da'im wato na tamadi na zartuwa fita sarfi bi asrariha cikin zarfi da sirrin nan. Wa tilkar rauhaniya wayannan arwahun laha tsurukun mahsusatun suna da hanya keɓantacce ya tawassalu da tilkar tsurukun wanda suke saduwa da wannan hanya ila tasirin ruhaniyatiha ya za a yi ka sarrafa rauhanin da ke ciki ka tada rauhanin kun san rauhanai ba ƙaramin yawa ne da su ba ba kowane harafi da ka sani akwai rauhaninsa kowane harafi yana da rauhaninsa idan yanzu an ce iya nan zan cire rauhaninsa Allah shi na yi littafi Allah in ce zan bi iya harafan kawai zuwa nan wallahi zan yi littafi kuma kowanne zan cire maka ga rauhaninsa wannan ga rauhaninsa wannan ga rauhaninsa kuma kowanne zai zo da nashi zai fita shi kuma babin cirewa shi kuma bangaren karatu ne daban shi kuma a wajen malam a wajen shi malam mutane na karanta shi kuma a wajen duhi ya karanta amma na yi watsi da karatun saboda bincike ne kawai za ka yi ta yi na illa ma sha Allah kai sai hira da na ga kuma salatul fati ya san amma hanya ne na'am yake cewa hatta la ta tawaqqaf ala da'iha ba za ka tsaya akan makirarta ba ko tishayin akan abin da kake bukata illa ajabtahu illa ajabtahu fi asrai min darfata aini haka abin yake to kaga kai addu'a a karba kana addu'a a karba a sufanci a sufanci a sufanci ba sa so saboda karka ga kanka eh imtihani ne kai kana yin addu'a karba imtihani ne shi yasa in aka je wani guri almajiran ka kanana wanda ba san wa'annan bai ka sa su yi aikin kai in kai da to ne ka amma su suka yi level din su ne daidai kamar wawan sarki ne wa ashar a gaban sarki yayi daidai shi yasa dukkan waliyan suke da wayannan kana tsallake gurin kuma kai za a cire aikin hannunka sai mai da shi hannun na bayanka amma kai da kake jagoran kana yi za a tuhume ka waye ce ka riga ka bar ajin ta ga mugun ai so kake in kace ni balle ni ma ni na son wulaya mai zafi Allah wanda suke iskanci wa annabin nan na rantse da Allah wallahi faɗi yadda nake so a yi musu ko da za a kwashe ladana ne wallahi tallahi zan yi ko da za a kwashe ladana ne ka taɓa annabi ko ka zo ka yi wani abu na rashin mutunci yayi ya taɓa addini a rasa yadda za a yi da kai a ban yadda da wannan ina son wulaya mai zafi a irin wannan in faɗa kawai take ta alfa jami'u ya ce wa manna za a nufi mukami wilayati a katulhu katalan shani an bi saifaini wajen di rasulullahi min gairi bauta ne ya ce inda ya kan addini za ka ja da ni ya ce wallah zan kashe ka ya ce zan kashe mutum kisa shani'an a walakance bi saifaini da takobi guda biyu yace waje da rasulullahi kakana annabi muhammad dan ga rubuta ni ban faɗi ƙarya ba eh ai wani abun ne in aka zo aka yi to sai da kai ihu amma Allah wani abun aka yi ni sai na shafe tukunin yazo a zuwa ibi a ibo ladan amma dai ai haka tunani na yana wani lokaci ba na san abu na cin mutunci ko misalin zarraci musamman ya shafi janibin sayyidul wujudi wallahi Allah kaga mu sai mu danyi sirrin mu rike shi da kyau wanda ya taba mu taba shi eh amma wadi turuk wannan hanyar la ya'lamuha illa al-awliya ba kowa yake san da sai wali muna magana kan wani da'ira ne to saboda ku kar ya zama kun fita daga da'ira eh dan ya ce ka sarabin biki a cin ya hasibu zamanu ma ina gaya muku daɗin su da hatsarin sa ne yawa wa kada akhadha al-ahadu ala al-awliya to Allah kuma ya alƙawari da waliyai fi zahiril gaibi a gaibi annahum la yattali'una ala hadha al-asrar kan su yi itlai akan wannan sirrin aw shay'in minha ahadan min al-waqifina ma ahuzuzim ko wani abu daga ciki daga cikin masu tsayawa tare da hazzin abin da ke ciki bari mu yi saboda kaza ibtala bi baliyatin azima idan ka yi haka za a jarabce ka da masifa mai girma za ka yi za a ja maka bukata kai ma kuma za ka saurara saboda bayin na Allah ne wanda za ka yi musu yanda kake ganin su kake jin su su ma aiki suke a kujeransu kuma amma kuma kai zai yi to kai ma suka yi hakuri kai ma za ta baka yadda ka taba shi yasa ce kasa ramin biki a cin shi yasa ɗarikan tijaniya ba a son jifa ba a so eh ba a so ba a so ai gaba ɗaya shi tijaniya mahaifin yake cin wata rana Allah saka musu alkhairi ya kira ni sai ya ba ni kidin ɗakin sai yake in shiga akwai wani ƙaton abin nan sai ta buɗe duk asararin da nke son ɗauka amma kan bar kowa shi don na zuwa ko sai buhari kane na yanzu sai ce fita ya fita na buɗe na duba ina buɗewa sai na gane jarabawa ne na duba na duba na duba na duba sai na nuna masu kasa na ɗaɗɗaure na mayar duk kundayen na mayar na jejjera masa can sai da shi ya shigo a gida ya ce wanne ka ɗauka na ce ba wani abin da nake so ba abin da kake so na ce ba abin da nake so sai zauna bakin gado sai ce ta Allah maka albarka sai ya ce bayyanan shi Ibrahim mun binne a sararai a ƙasa saboda zamanin sai na gane Allah ya sake fito min da abin da to na da abubuwa ina so amma na san na son a gwada ni ina ɗauka da a ce ban da hankali za a ga to sai ya faffaɗa min abubuwa haka sun ce saboda da ba halin a zauna sai ka zamo namijin da gaske dole ne saboda karancin zuwan shehu ibrahim sai aka daddanne waɗansu a sarara aka yi ta ɓoyewa saboda shehu ibrahim aka yi ta bubbinnewa saboda shehu ibrahim to kaga abin da ake nufi in ka zo in mutum yana da zuciya in mutum yana jifa duk inda ka kai da ƙarfinka na rantse da allah sai ya same ka kai ma wallahi to za ka ga mutum ya zo ya shiga cikin wani irin garari sai ka yi tsammanin yaya haka kuma zai da tsammanin ma ba waliyin bane waliyin ne ya tattabo wasu abubuwa kuma sai an gara shi to shi ne alkawari ne fi zahirul gaibi annam la yaquluna ala hadhihi asrar kar mutum ya layi akan wannan sirrin kaushe min ahad min lawaqifina ma a huzuzin wanda suka tsaya akan sirrin suka gaba da wannan sirrin su ne wa man ta'ada minhu fi shay'in wanda ya yi ta'adda a cikin irin abu wa fula alai ahadan min ahadin huzuzi ka kira mutane ka lallaka na musu ga wannan ga wannan in an taba ka kamar da martani ibtala badiyatun azima imma bi qatalati shari'a ko a kashe mutum kisa mara daɗi wai ma yusallat alaihi waridun min qibalil haqi ko a curo Allah ya cuno masa wani waridun min qibalil haqi daga wajen ubangiji yasta asilu malahu waladahu ya yi tumbe ya tsare tsakaninsa da 'ya'yansa ko da dukiyarsa ga shi nan yana ji yana gani ba zai ba ba zai tasiri ba wai ma an yabtali illa bi faqari ko kuma jarace shi talauci wa da mai sabari alai kuma ya kasa yin hakuri can ba ba yayi yadda yake so ba to shi ma ba zai amara yadda ba so au bi salabin ko kuma a yi masa salumu au kufurin wani mawata shi yasa ce kasa rabin biki atin kaga ba kowa ne zai shiga nan gurin ya sha ba amma kuma ga sirra har mutane kuma har yanzu mutane da shi ake bugawa yawancin jefe-jefe yana kashe gidaje da yawa an kaga gidaje sun mutu an yi irin wannan asali gida ne na wulaya an yi tasarrufe saboda irin wannan sun shigo wani mutum to irin wannan ne ka san yanzu gardi zai iya kashe ka akan abincin da zaka bashi dalili shi bai san komai ba sai dai ka dada damar in ka dada damar yayi daidai da hankalinsa sai ka ce ga wani yana jin haushin ka zai haɗo waɗansu baƙaƙen yashin masu aljanu ya yi ta turawa mamacin ba abin da ya dame shi shi dai tunda kana fara ta mara to ba komai wancan din ya shiga eh haka abin yake faruwa to shi kuma abin ake so a ja ka zuwa ga Allah ne ba a hada ka fada da bayin Allah ba zaka ga duk addu'o'in shi Ibrahim zaka ga dafa'i ne dafa'i ne Allahumma ya qaharu a qahar man arada qahari qaharan yamna'u tasarrufu an nafsihi fadlan anni بسم الله حسن علي بأسن أسس الله هدانه لا إله إلا الله سقف محمد رسول الله بابه شعة بعتا على من لا يخاف من الله من أخذنا بسوء أخذ الله رأسه وعينه وزهره وقلبه وفمه ورجله هذا ذاك ba wanda ya sai cika jefe shi tsari ka nema wanda ya neme ya yi maka to Allah mai masa haka irin wayannan za ka ga irin wayannan addu'o'in da yawa na shi Ibrahim in ka ga ya fito fili ana yaki an taɓa manzo Allah ko addini a wannan aka ji shi a kashe shi kawai ba shi da amfani domin zaunuwansa zai haifar da 'ya'yan banza ta annabi ya zama annabi nuhu kenan ko yawa wala yalidu illa fajiran kafara majiyarsa ba su amfanar ba sai zai zama fajirai ko kafara kuffar eh ala dinin lahi to za a ɗauko musu takobi a ci a shafe su ya rabbi inna al'ida yas'auna fi talafi wa yaz'amuna bi ma lastu bin naji ya rabbi inna al'ida abokanan gaba yas'auna fi talafi suna tunanin yadda su yi su halakar da ni ويزعمون بي ما لست بالناجي سوزة تنسو tsira ba. inni kasattuka fi ibtali ma sana'u ubangiji da na kawo kaina wajen ka ka bata abin da suka shirya inni kasattuka fi ibtali ma sana'u wa anta rabbun raja'an khaifur raji kai ne ubangiji ina kauna kaunan nan idan na mai bukata ka ci aiwa wani wani abu wanda ya tashi da yake ganin baka isa ba zai maka to ka daure kai ka kai kanka wajen Allah ka matsi kuma duk wani abin ya taso muku kowane irin abu ne in ya taso muku ku karanta fatiha ɗaya sati fati uku hadiya ga shautu da ku shiga cikin rigar shautu da za ku ga abin mamaki za ku ga hannun da baya komawa baya ai shine mai gora yake cewa ni ke da uba irin na faɗa wanda in aka mun kawai ka ɗauko kafan ka hambaɗe shi ai duk arwahu ake magana isan mutum ne a wajen Allah da faɗinsa a wajen Allah da shi yake magana kai sai ka saurayi yana magana ne ga mutumin da kake gani wani irin kafa yake da shi a yana da yana da kafafa yana da yana da sulɗa yana da sakawa yana da isali a hadarin rabbul izzati yayi an bashi kuma an bashi dama shi abin da duk ya ce to shine ya waiwaya sai ji kunya sai ji kunya ba zai iya yi ba kuma to rashin jin kunya su kuma su aiwatar eh tun da shi ya ji kunya to mu kuma babu babu wannan alƙalamin a kansu su za su aiwatar da komi haka abin yake nas'alullah salamata muna roƙon Allah ku uta wal afiyatu lafiya min zalika kullihi bi jahi nabiyyi wa alihi kaga ya faɗa maka kasara bin mikiyacin ya warware maka wa ma misalin zalika misalin wannan illa ka hissinin azimin kamar yadda zaka kare kanka mamlu'a bi haza'inin kamar gida ne mai girma wanda aka kewaye shi bi haza'inin min al-kunuzi amma an kewaye shi ko an cika shi da kanzi wal amwal wata da kayan marmari ko tsarabobi mimma yuquba bi tawfiyati jamil azarabi wanda duk wani abin da ka zo gidan in ka zo za a baka haka haka haka haka da'irar shadriyar take wa ala zalika lihisun a wannan gidan asar aswari akwai munduwa na zinari azimatun min hadidin na na karfe fi gayat ma yakunu min al-galizi wa tawsiki sun kai isa matuka wajen kauri da kuma aminci amma wala abawaba litilkal aswari amma babu kofofi ga wannan suran wala mafatin kuma ba su da mabudi na shiga gidan suma inna litilkal aswar sannan a cikin wannan suwarin wa zalika wannan alhisunun abwabun gidan yana da kofa wa turuqan yana da yana da hanya mahabu'atun wanda aka koye ta hatal ardi a karkashin kasa ta ce min alhisuni amma ana shiga ne ta wannan shigan gidan alamai sarti sita iyamin kwana shida ne au sab'ati ko kuma kwana bakwai tatal ardi ake tafiya a karkashin kasa kafin a samu wannan gurin kullu man yasaliku tariqan duk wanda ya shiga wannan hanyar min tilka turuq afadat bihi ila babul hisni za ta jawo shi ta kai shi wannan kofar alati tatal ardi wanda take karkashin kasa wanda kala hisna zai shiga gidan wa kala kullu ma arada ga aswarin ga ginunnuka ga kuma zahabun ga zinarun ga kunuzu dai kawai jam'uhu kowanne yana nan a ciki to kaga ka samu hanya ka shiga wannan gurin ko ka zo wannan gurin na'am waraja zai fito min tsariki ta hanyar da ya shiga huwa abda zai fara da kulmin tilka turuk zai fara ta wannan kofar ne waya farji min hafu mai fito ta nan gurin wa ba'atil abwabu tilka turuk sai aka sanya kofofin wannan hanyar min harijin daga waje mugallaqatin an toshe mudallasatun alaiha an yi mata tadalisi ko bi haisu la yuqafu alaiha illa bin naqalin wal ahbari ba yadda zaka yi ka tsaya a gurin sai an faɗa maka an baka labari ko an nuna maka mafita wa man lam yahdir bi tilka al-abwab duwan yukhbar duwan ba bashi labari ta yadda kofa zai zai fita ba la yuhuda ba zai shari'a ba li tilka turuq ya fito wala yadkhulu ila al-hisn ba zai shiga wannan hisnin ba farajul al-awwali na farko al-maftu alai wanda aka masa fata yi bil ma'rifati da ma'rifa mata ja ila al-hisn duk lokacin da yazo wannan zalat anna tilka al-aswar saboda ya sani ai an riga an bashi labari min gari ta'ammuli minu ba da luransa bane wa sallallahu kunuzaha min gari mushaqqatin zai sadu taskan ba tare da wahala ba wa sabul amr sani na biyu humul ulama'u wancan arifai kenan dama ai wasiƙa zuwa ga fuqaha ne to ulama'u bi tariqi wanda suka san hanyar allati yutada biha wanda ake shirye da su zuwa gare ta ila tafsirin ruhaniyati wajen tafsirin ruhaniyan wata shari'u fiya in sun mallaki ruhaniyan to ya za su yi musu ga yadda za su yi kamar yanzu yadda nace muku in za ka yi tafiya ka ga yadda za ka yi tafiya da ruhani na na Uhud na Badar to in ka je ya za ka yi haka ya kamata ka sani to in ka sauka ka saukar da su in za ka sake tashi sai ka tashi da su in ka dawo gida ka saukar da su shi kenan za su kama hanyar su shi kenan ranar da kake bukatar su sai ka nemo su duk lokacin kake bukatar su za ka nemo su in ka gama aiki da su shi kenan wanda ya ce to in kai ka iba wancan kuma ya iba ya za ka yi arwahu ne shi ruhu ba jiki ba jismu ba ne ba jismu ba ne saboda ruhi ɗaya yana ya fi ƙarfin duniya ruhi ɗaya ya fi ƙarfin duniya saboda haka kowane zai zo bai fasa aikin ka yi aikin wani ba kai ne kake nan da yan cakwat dan kankani a waje daya amma ruhu ya mara ukul shi ruhin da ke jikinka yanzu ai matse shi aka yi da karfin tsiya ya shiga jikinka ai ana san shafa karfin duniya an ji ko an gane abin yadda yake kenan shi yasa aka zo cire maka ruhi ai kake jin jiki saboda abu ne mai girma zai fito daga kankanin abu har shi ne sai zama zala ke cewa cin ran mumini yana daidai da a samu karfafa jaridun karfafa kamar mazaje dubu kowa ya sare ka lokaci ɗaya iya karfinsa to shi ne ran mumini ake cire man rai haka shi ne mafi sauki abin da aka tara aka zuwa maka ne ina ka dinga cirewa ana zaro ka ba ka karewa ba ka karewa da wuri ka kuma ba ma kyakkyawan duka ba ba zai fito ba so abin ba za ka iya fahimta a hankali ba imani ne saboda wani ya ce to ai in aka ce to wannan ya yi tafiya shi ya ce ya ahli badarin shi ruma na wannan ma ya yi to nawa za su rabu kasan zahiri kenan shi ilimin zahiri ya kai ke fuka hau kenan su suna son duk abu kamar yadda a ce manzo Allah yana ta ina ya shi ya taso ko ka ce assalamu alaikum ya rasulullah ce yana gurin ta ya wancan ya ce assalamu to shi ma zama Allah kenan haka rasu ruhi kuma ba na Allah ba ba manzon Allah ba ruhi guda ɗaya fi karfin duniya ko ina zaka kira shi kadai kuma yana gurin Allah yake shi sufanci yana da bukatu a san shi in ba a san shi ba kai saka iyin tasarrufat da abin da ke ciki ba ba za ka iya ganewa ba dan abu ne kamar rumuzi a ramzi yake tun ba yi maka fakkin ga yadda abin yake ga tun ba ka kamawa har dan kaɗan kama wata ran wata ran kuma sai ga dan alama ka haɗa da tv eh ka haɗa da tv tv kamar magic sarauta yaƙi da sauransu wani lokaci za ka dinga gane waɗansu abubuwa saboda su tafiyarsu ya yi nisa suna suna iya nuna maka wani amfani na ruhi suna nunawa na wal bulugu biha ila kulli gardin mutum zai isa dukkan abin da yake nufi humul ladina fi misali sani su ne wanda suke misali na biyu al-muttali'una ala turuqil mahbu'a wanda aka musu itlai akan hanyoyin nan boyayye ta tal'ardi a karkashin kasa almudallasa ta abuwa ba wanda aka rufe kofar wal amatu na uku alharijuna an hadaini sun fita daga wayannan kofofin guda biyu al'amraini bi manzilati man yadufa hawla ne. kawai kaman mai yawo ne a gida ga dai gida wannan gida eh gida ne mun san gida ne me yake ciki bai sani ba ya koma shiga a shi dai yana nan hawla lishin yuridu an yanalu mimma fi dakili amma yana son ya samu abin da ke ciki min kunuzin ya san akwai ajiya min jayi ribabin amma ba ba kofa wala mutum kuma ba da ba shi da ki fa laysa lahu min min dawafi illa tabu banda wahala ne to kaga wancan kenan to in tsaya nan ko mu karasa na'am kar ya kawo fi babul ahyan karatun ne ya yana da karfi eh ya kawo fi babal ahyan al'ani wani lokaci ga mutumin da bai san komai ba yana fahimtar allazi la hazza lahu fi fil amrayni wanda ba shi da rabo shi ba maftuhu bane ba arifi bane kenan shi kuma ba alimu bane faqihu mutadi eh amrayni al'ulayni ijabata yana samun amsa fi amrin min al'umuri cikin wani al'amari daga cikin wannan al'amurin waqa'at bi nafahatil ilahiyya yana faruwa da nafa ilahiyya kawai a yi maka walƙiya ba kai aikin komai ba sai ga manzo Allah sai ka zo kai baka taba ganin manzo Allah ba sai rana ka zo in kana son kai magana ko haɗa ido da mutane ka ji tsoro kana ganin ka faɗa za kare ta kaje ko sai ce ina son yi wani magana amma ina tsoro to na kenan wani lokaci haka kawai sai annabi ya yi maka wani irin gagarumin wani abu ya gigita ka sai kai wata shida kana son kai magana kana tsoro in ka kalli abin zai kai ka gigice amma kana zuwa wajen ita kai kana magana kana sauraron a ga girman ka ko a ga wani abu ya ce me wannan yan mata kanana ma suna gani ashe sai ya gane kuma dama abin haka ne sai kai ba sun ka shigo ba a ci gaba to sai ya gane kuma ashe ana gani ashe abun kaza kaza kaza nafa kenan ita ba tilka nafatu wannan nasa tana hukuntawa daga tana samun hukuncin daga subhanahu wataala inna kulla ma man talaba minhu fi waqtin tilkar nafati dukan wanda ya nemi a wannan lokacin na nafa shay'an sawa'un alima tilkar nafati ya sani aw jahila ko bai sani ba aw alima waqtiha ko ya san lokacin ta aw jahila ko bai sani ba aw yusiyahu fi zalika alwaqti ko an bashi ne a wannan lokacin an bashi su'ali abin da ya roka sawa'un da ne kana ala jadatin ya shirya ne mustaqimatun aw ala garbi aw ala gairi sawabin ko ba bai shirya ba ya kai da kawai bai yi nasara bane sawa'un kana ahlan lizalika ya cancanta da wannan tambayan amla ko bai lakin sai dai la yuqradu fi kulli sa'atin ba za a kore shi ba a kowane lokaci a fi kulli matsalalin ko duk abin da ya nema a hana shi la tilkal ijaba domin wannan amsa da aka yi ikta da ta tilkan nafatu al ilahiyya abin da ya hukunta masa ya samu abin da ya gani wannan nafha ne irin na ubangiji albari zai wanda ta fito min al haqqi subhanahu wata'ala daga ubangiji la annahu ikta ba ilmuhu ba wai iliminsa ne ya same shi ba bi zalika sirri wa tilkal hasiya wannan kyauta fa inna asabal amrayni wa inna wa tilka al hasiyatun wannan ke banta ne ta ba fa inna asabal amrayni wayannan mutane biyu al maftuh wal alim al ulayni tudaradu lahum al ijabatu sai a jefa musu wannan ijaban fi kulli maqalabin a kowane matsayi wa fi kulli sa'atin a kowane sa'a wa hadha salisu amma na uku la taqawla wal ijabatu ba za a amsa masa ba illa idza wafaqtu nafatul ilahiyya li hukm al ittifaqi sai dai ya amsa amma bai san abin da ya amsa ba sai dai a ce kawai yayi nasara wa fi ma zakarna wa kifayatun abinda na faɗa dai ina jin za a gane liman fahima in dai kun fahimci abin da na yi magana da shehu sani fala tat abu an fusakum kar ku halar da kanku min al-asrari wajen bin asararai wal hawas fi shay'in malaku kutsa cikin wani abu wal zamal amra allazi qulnahu lakum kul zinta abinda na faɗa muku nan fil wasiyati a cikin wasiya huwa an fa sirra ko sirrun sharifun wato ku koma wa'incan ayyukan abubuwan da na gaggaya muku nan na baya shine sirri mafi ɗaukaka to za mu ci gaba kai mu karasa قال سيدنا رضي الله عنه شو جاني يجي إذا تجلى الله لسر عبد idan ubangiji tajalli ga sirrin bawa ko mallaka hu jami'al asra in sai mallaka masa kowane irin sirrori wa alhaqahu bi darajatil ahrar kuma sai rinsa da shi da darajar yayaye Allahumma ja'alna minhu wa kana lahu tasarrufu zati ka san in aka ce kana daga cikin waliyyi masu tasarrufi wali da yake tasarrufi da wali da baya tasarrufi ba ɗaya bane wanda yake tasarrufi yana gaba da wanda baya tasarrufi in kana tasarrufi yanzu a nan daga china sai wani ya kira ni akan wani biyan bukatarsa zai yiwu zai yiwu domin tasarrufin ka gani idza tajallallahu li sirri abdin ubangiji ne yake cewa na baka dama ka yi abin da za ka yi to saboda haka in ka ce ya shehu tijjani ya shehu ibrahim ɗaya ne ba allah ba ne a'a ya kai level ɗin da ubangiji ya yi da shi ne ya zamo man adali wa liyan faqad azantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftartu wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hadi hatta uhibbu fa idza ahabbtuhu kuntuhu ma tsaya nan ayan gane kuntu sam'uhu wa basaruhu wa rajuluhu wa yaduhu kan ba kuntuhu bane ba shine mutum ba eh to kuntuhu to saboda haka idan ka kira shi ka kira shi Allah ya bashi daman a yi tasarrufin duk abin da yake so tun da ya gane abin da nake so yake mu'amala da shi a yi mar sai ce ya shau gani ya shau ibrahim ya shau ibrahim saddadu ya kaza ya kaza ya shau abul fatahi ya sun kai a wajen Allah, Allah ya yarda da su har an gane Allah ya yarda da su. Allah yana yi dan su, dan an gwada an gani. An gwada an gani. To wannan shi ne, ba wai mutum ya zamo Allah daban, mutum daban ba ne, a tajallallahu subhanahu wa ta'ala ala abdihi saboda bawan ya yi aiki wa Allah. Allah kuma ya yarda da shi, kuma baka yi ka zo ka ce ya fasa ba kana jin haushin mutum. Ko zai yi? Ba zai yi ba. an riga an yarda an dora shi eh na'am wa al haqa bi darajat al ahrar wa kana lahu tasarrufu zati mata tawajjahat iradatu li ayi khariqin kana in kharaqa lahu fihi ka gani go shikenan an bashi an ce yanzu ministan ministan mai wanda Buhari ya yarda da shi Buhari ya yarda da ministan mai yana zuwa nan in ka ce ka san shi kuna magana da shi bari ku gani ma ina ce wani ne bari kira shi ina ce wannan shi ne hello zai ce eh ha wani yaya kwana biyu a yi ranka ya ce wallahi kaza kaza kaza yaya anan za gani yan ga na zama wani katoto waye ya yarda da shi buhari ne ka to ya Allah kuma yaya Allah kuma kowa in kana so ya ce ga wani aboki na son ku yi magana da shi in ka taba kuma ka taba duk inda kake so ya ce maka babu laifi in dai wani ya ce maka ai ba damuwa za a yi me bambanci da ya shauci da na shaurai duk wannan halal ne ya halatta za a iya yi ba komai amma wancan ne wancan ausau da'iratan da'irarsa ta ninka wannan so dubu haka abubuwan suke eh li ayyi khariqun kana in haraka law fihi ne illa anna ba'dhum yadhifu laha kalimatu kun wasu daga ciki suna cewa ayi kaza wasu wallahi ba sai sun yi magana ba sun kai a wajen Allah amma ayi musu ayi musu ayi musu mun karanta rajatul adawiyya ba da lokaci abubuwa da ita suna nan kawai wa ba'dhum bi mujarradil iradati kawai kana nufin Allah yayi shikenan wani kuma ya kace Allah yayi wani kawai kace kallo kawai mala Ahmad Bolari Allah ya masa rahama sai wata rana sun je wajen Shu'abul Fatahi sai ya ce Shu'abul Fatahi ina son kai mana kallo irin na kififiya a gida Allah da Ahmad Ali ne muka yi magana sai da ya gaba ya ce menene kallon kififiya ce kififiya in za ta haifi 'ya'yanta kallo take kawai sai kwan ya tsage gida biyu sai ɗan ya fito to kai min irin wannan karshe ne a sa mustafa yoman ya judu bi nazaratin tugar sila auzari wa kalmi ya tusminu wali in ya kalle ka kawai sai cika ka shikenan an gama ba wani an gama an gama tunda kififiya za ta yi yayyu to kuma yaya abdullahi abubuwa suna nan Allah ya yi wa babun mujarradul iradati kawai da ka nufa kawai Allah yi wawa ne nufi kawai wani ya da shi yasa ake son kai aikin alheri wani yana kallon ki ne kama haka shi kenan ka kai wallahi an gama kawai ce Allah samu riga eh Allah ya masa kaza eh ƙaryatawa ake yi shi yasa ake shan wahala eh amma haka ne فارد أمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم كاجي نسي بيكاكو انتهى ما أبلغ علينا رضي الله عنه من حلزه ولفزه بمجلس واحد والسلام لما نبرك الأجياء أولوك تشيء شوكتني اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحج الحج ولا أدي إلى سرادك المستقيم وعلى آلها قدر دار الذين صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن أو مكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في لك يا واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسل الفاتحة